أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايها كبركة مدسادوة وأن مسلات ميتار البركة مسجد الخلفاء الراشدين دنتي قبدا كراتمنا موطا إمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى wannan shine majalisi na 35 a cikin karatun wannan littafin muna sha shidda ga watan zulkaida hijira da garin maka zuwa madina 1447 wanda yi daidai da uku ga watan biyar a kalandar bature 2026 idan ba manta ba sati da ya gabata mun zo ƙarshen babi wanda yake mana bayani akan lokaci wanda yake mai albarka a yinin juma'a wanda ubangiji yake karɓar addu'ar bawa mun yi bayani a gulguje kasancewar lokaci ya ɗan ƙurace akan matsala ta wani lokaci ne mafi rinjaye shine kamar yadda abdullahi bin salam ya bayyana wa abu huraira yarda allah shi tabbata a gare shi yake cewa tabbas shi ya san wannan lokacin wani lokaci ne yake cewa akhbirni wala tadhunna alayya ya ce ka bani labarin wannan lokacin kadda ka mun ruwan ilimi wanda zan amfani da shi shine abdullahi bin salam yake cewa hiya akhiru sa'atin fi yawmil juma'a shine lokaci na karshe a yinin juma'a lokaci ko na karshe a sa'a ta karshe shine dai sa'a kamun rana ta fada da yake bayyana mai yake cewa to yaya zai ya kasance lokacin sa'a ce ta ƙarshe alhali wancan hadisi na baya wanda muka karanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace wa huwa qa'imun yusalli yana tsaye yana sallah wannan kuma hadisin shi abinda Abu Hurairah ya rawaito yake cewa wa huwa yusalli yana halin mai sallah yace ba zai yi addu'a ba ce ubangiji ya karba mai addu'a shi ba to shine nan yayi kawo wannan iskaliyar yake cewa la yusalifu wa abdul muslimun wa huwa yusalli ba wani bawa musulmi wanda zai yi dace da wannan lokacin yana halin mai sallah yayi addu'a ba ce ubangiji ya karba mai addu'a shi ba yace Abu Hurairah yake cewa idan ka ɗauki wannan magana wadda manzan Allah ya kaga wannan yana nuna maka lalle wannan lokaci ba lokacin da ake yin sallah ba ne ba shi ne abdullahi bin salam yake cewa tabbas baka ka manta faɗan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama man jalasa majlisan yantaziru salata fa huwa fi salatin hatta yusalli duk wanda ya zamna a wani mazamni yana jiran sallah irin masallaci ka zo ka zamna tsakankanin magariba da lisha kana jiran lokacin sallah ba ma wani abu ba za ka yi ba yace to fa ce ana rubuta man kana halin mai sallah har sai kayi sallah ladan mai sallah kana kana da shi har sai lokacin da ka zo kayi sallah yace kwarai kwa ina tana da wannan magana ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Abu Huraira ya bawa kanshi amsa tabbas haka ne in dai mutum zai samu kanshi a wannan lokaci a wani majalisi wanda yana zamne yana jiran rana ta fada a yi kiran magariba a yi sallan magariba madama zai yi sallah a wannan lokacin ko zai yi addu'a a wannan lokacin to tabbas ya yi dace da wannan yini ko da wannan lokaci mai albarka wanda addu'o'i addu'o'i ne wanda suke karbabu a wannan hali bayan shi da kwai lokuta wanda da yawa ubangi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu in dai bawa za ya addu'a wannan lokacin to addu'a shi karbabba ce a ga irin karshen karshen dare ubangiji yana sabkowa yana cewa shin da kwai mai neman gafara a gafarta mai shin da kwai mai neman mai wa'ansu bukatu ya bujuro da bukatocin shi a karban mai a ga irin wannan lokuta ne wanda bai kamata ba mu yi wasa da su ba haka lokacin da ruwa yake sabka duka wani wannan lokuta ne wanda bai kamata a yi wasa da su ba haka lokacin da ladani ya yi kiran sallah kamun ya tayar da ikama ma bainal azanai ne tsankanin kiran sallah da ikama shi ma lokaci ne wanda addu'a karbabba ce kuma wai ba wai wajibi bane ba in kai addu'a ba sai kaga abin da kake so kai tsaye ba a'a ɗayan uku ne a cikin addu'a imma ubangiji ya baka abin da kake so nan take ko kuma ya jinkirta maka zuwa gobe kiyama ko kuma ya ije maka wata musiba wadda za ta same ka in ya aka yi bawa ba zai faɗi ba idan ya ce zai roƙi ubangiji innal ladhina yastakbiruna ala ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin duk wanda ku yace a'a shi ya wadatu yanzu bai bukatar sai ya roki ubangiji saboda ubangijin ya bashi komai to wannan kuka tabbata wasu ne wanda za su shiga jahannama suna makaskanta matozarta a cikin ta Allah kiyaye mu babi na gaba mala yake cewa babu alhayati wa takhattir riqabi wa istiqbalil imami yawmul jumu'ah babi wanda zai mana bayani akan shiri shiri na ranar sallar juma'a alhai'a ya kasance a wani yanayi za ka huta ka ta yi wannan masallacin kayan da ka ta yi wurin aiki da su kayan da ka yi gareji da su a kayan da ka ta yi ka haɗa zuwa da su da su za ka shiga masallaci ko kuma ana so lokacin da za ka ta yi sallar juma'a a same ka da hai'a menene hai'a shine kaya wanda suke masu kyau ka sanya turare ka ci kawa saboda bakka da wani yini na idi sama da wannan wannan yini na juma'a wannan shine idin da Allah ya zaba wa musulmai an zaba wa wa'ansu suka kirdada an zaba wa wa'ansu suka ki suka kirdada abin da ransa ta yi musu yahudawa an zaba musu juma'a suka ce a su su gudu za su yi ki nasarawa an zaba musu juma'a suka ce a su haladi fa za su mu da yake mafi alkhairin al'umma ne da aka zaba mana juma'a kuma muka riki wannan juma'a ita ce yininmu na idi yinin da ya kamata a ce kowa ya ci kawa ko zuzi na ta kuma inda kulli masjidin a ɗaukawa lokacin da zaka tafi wurin ubangijinka to ina da wani mai gidanka ne zai kiraye ka ka gani kwa tila sai an je an tantance ya an leka kayan da suka yi kowanne tsada yana da kyau a ce ranar juma'a rana ce wadda zaka dauki kaya wanda suka yi kowane kaya tsada a cikin kayanka ka sanya diddan ka zo gun ubangiji wannan ibada mai albarka wannan idi mai albarka ka zo ka halarta ka samu ladan juma'arka shi ne ya kawo mana babi wanda zai maka bayani akan irin hai'a irin kama da shiga wadda ya kamata a ce ɗan musulmi a yinin juma'a ya yi shiga irinta ya tafi masallaci ya ce wata haɗin riƙabu kuma da ƙetare wuyayen mutane mutum ya ringa tsallaka mutane lokacin da suka zo suka zamna suna jiran hutuba ko kuma bayan limami ya zo ya awo bari ita masala ce wadda take da saɓani insha Allah za mu zo za mu tattauna a kanta sannan ya kawo wasu takbalil imam yawmul juma'a yawmul juma'a kuma da huskantar limami a yinin juma'a lokacin da limami yake ba. wannan sawa'un kana kallon alƙibla baka kallon alƙibla da zara an ce limami ya hau kan mumbari to ka juyo in ya kake in wata in wani yanayi kake ka juyo ka fuskanci limami wannan ita ce sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama قال كتوى حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما على أحدكم لو اتخذ ثوبين لجماعته سوى ثوبي مهنته وأن الرواية دقى يحيى بن يحيى الليثي دقى إمام مالك دقى يحيى بن سعيد الأنصاري wanda ya mutu shekara ta 143 daga hijira daga garin makka zuwa madina yake cewa annahu balaghahu lalle labari ya cimme daga wa daga wani mutum wanda yake mubham ba a san bawa ne ne ba yace amma dai ga abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake wada yana cewa ma ala ahadikum law ittakhadha thawbayn li jum'atihi yace me abinda yayi dacewa game da dan uwanku shine ya samu tuhahi guda biyu wanda su kasance shine tuhahi ci na juma'a irin yanayi na lokacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yanayi na kumci zaka samu ba kowa yake da tuhahi guda biyu ba idan an ce tuhahi guda biyu shine rida'i izari da rida'i kenan riga da wando yana da kyau a ce ɗayanku ya samu riga da wando wanda ya rike su wannan kurum ranar juma'a su ne zai ringa sanyawa kenan mafi makuratar wanka a cikin kayan shi su zai hudda ya ce wannan su ne kaya na sallar juma'a siwa sau bai mihinati kuma bayan kayan da yake sanyawa guda biyu izari da rida'i na zuwa wurin aikin shi kinan kayanka wanda za ka hutu aiki da su wannan in son samu ne ka ajiye su don aikinka kayan da za ka runga zuwa juma'a da su ya kasance su ma an keɓance su diddan mi diddan ya kasance mutum ya wannan riwaya ce wadda wannan abu dawud ya yi isalinta daga abdullahi bin salam a cikin kitabun libas wannan babul al-libasu al-lubsu lil juma'a babu wanda yake bayani akan tuhahin da ake sanyawa don sallar juma'a haka imam ibn maja shi ma ya hutar da shi a cikin abwabul qamati salatu was sunnatu fiha ya kawo shi a cikin babu ma ja'a fi zinati yawmal juma'a babu wanda ya zo akan daukan kawa ranar sallar juma'a mutum ya ci kawa ya darje ya huta zuwa ga ubangijin shi hadisi ne wanda yake ingantacce cikin sahihu ibn majah wanda imam al-albani ya inganta ya kawo ya inganta wannan hadisan kenan yana da kyau a ce mutum yana da tuhahi guda biyu tuhahin shi wanda yake huta aiki da su da wannan tuhahi ne wanda yake bance su don sallar juma'a idan me yake nuna maka yana nuna maka ya kasance kana da wa'ansu tuhahi wanda sun kakure a daka a cikin su don mi don tsayuwa ko don zuwa wannan idi na musulmai ita ce sallar juma'a وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يروح إلى الجمعة إلا اتهن وتطيب إلا أن يكون حراما wani riwaya daga yahya bin yahya laisi daga nafi maula abdullahi bin umar yarda allah shi tabbata a gare shi shine nafi maula abdullahi bin umar wanda ya musu shekara ta 116 hijira daga garin makka zuwa madina daga abdullahi dan umar shi kuma abdullahi dan umar yake cewa kana la yaro abdullahi dan umar al-qurashi al-adawi al-makki ya mutu shekara 73 da hijira daga makka zuwa madina yake cewa ya kasance abdullahi dan umar la yaruhu ila al-jum'a baya huta sallar juma'a illa dahana sai ya sanya mai wa tatayyaba ya sanya tarare illa an yakuna haraman sai dai idan ya kasance mai halin ihrami mai halin daukan harama ta aikin hajji ko umara a wannan halin bai da hurumin sanya haka saboda yana ɗaya daga cikin abubuwa wanda aka hana mai hajji ya yi lokacin da ya ɗau niyya ta aikin hajjin shi ko ta umara ya sanya turare turare ko kuma ya sanya mai wanda yake aka garwaya shi da turare mai kamshi wannan bai dacewa idan yayi haka ya aikata ɗaya daga cikin abubuwa wanda aka hana mahzuratu al-ihrama ka ga nan yana nuna maka sunna ta abinda Abdullahi bin Umar ya gani ana yi lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko ya ga manzo Allah yana yi ko ya ga wanda suke gabace shi suke aikatawa shine suna sanya turare suna daukan kauha ranar da za su yi sallar juma'a su sanya turare su sanya mai yadda irin karancin wannan rayuwa ko kuncin rayuwa da adda kai a wannan lokacin wani zaka samu a satin so ɗaya ne zai samu man da zai shawa amma dai suna keɓancewa saboda ranar juma'a su yi wannan saboda haɗar ubangiji huzuzi na takwam inda kulle masjidin yace haddasani an malik an nafi anna abdullahi bin umara shine muka karanta ko a riwaya biyu ce riwaya biyu ce ko a cikin littafin na wani nake da riwaya ni biyu gare na anan wa haddasani an malik an nafi anna abdullahi kana la yaruhu ila al-juma illa dahana sanai ƙara kawo irin hadisin na tunanin kuskure ne يتي حدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عمن حدث عمن حدثه عن أبي هريرة أنه كان يقول لأن يصلي أحدكم بزهر الحرة خير له من أن يقعد حتى إذا قام الإمام يخطم جاء يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة wannan riwaya daga yahya bin yahya laifi daga imam malik daga abdullahi bin abi bakar bin hazam al'ansari wanda ya musu shekara ta 135 daga hijira da garin maka zuwa madina yake cewa amman haddasahu daga wani wanda ya bashi labari aga wannan shi ke nuna maka hadisi ne wanda da kwai illa a tattara da shi amman haddasahu wanda ya bashi labari waye ya bashi labari mubham ne shi ake kiran shi rawi mubham wanda ya rawaito in amma dai ba a san shi ba wani ne amma dai yana cewa an abi hurairata daga abi huraira yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa annahu kana yaqulu ya kasance yana faɗa la an yusalli ahadukum bi zahril harra da ɗayan ku zai tahi zai tahi alharra wani wuri ne a nan bangaren garin madina saboda zahir rana kasar hatta yi baki mutum ya tafi ya zamna a wannan wurin ba zai zo sallar juma'a ba ya ce khairun lahu an ya da hatta idza qama al-imam yakhutubu ja'a yatakhatta riqaban nas yawm al-jum'a yace yahi ne alkhairi ya zamna a wannan wurin cikin wannan ranar bai halarci sallar juma'a ba akan ya zo ya ringa tsallaka wiyayen mutane ranar sallar juma'a lokacin da limami yake hudu ba kaga wannan da kwai da kwai da kwai cutarwa da mamu zai yi wa dan uwan shi mamu lokacin da limami ya zo kan wannan da kwai mas'ala wadda malaman mu na malikiya suka kawo kawo at-takhatti ya kasance in ya kasance kamun zawwan limami ne ko kamun tsayuwan limami ne akan mumbari ya zo ya samu ɗan wuri ko can gaba ya ga wani wuri ya zo ya ƙetara yake ƙetara mutane don ya zamna a wannan wurin malamai suka ce to ya yi abu wanda yake mubahun an halatta mai haka saboda a ciki a daidaita sahu amma dai da zarar limamin ya zo ya zamna ko kana kallon wurin aula ka zamna inda kake kadda ka ringa ƙetare mutane dalili da kai wanda ya zo gumma wanda ya zo masallaci manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana yana khutba ya zo yana ƙetare wuyayen mutane manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ijlis faqad azaita yace ka zamna tabbas ka cutar da mutane mutane sun yi kwansantare suna so su ji abin da limamin sai ke waɗi musu na daga ambaton ubangiji na daga huduba kai kuma kai ka zo kana ƙetara su wani ne ka ta danna mai wuya wani kame abin da ba haka ba wani kuma a hassale yake a tada rikici a lokacin da bai kamata ba a tada rikici ba to irin wannan bai dacewa shine nan riwaya ta abinda Abu Hurairah yake faɗi cewa ai da mutun ya tafi yayi takhallufi bai zo sallar juma'a ba ya himi alkhairi da yazo ya rinka ƙetara fatani a wannan shi ke nuna maka irin girman laihin da mutum ya zo sallar juma'a limami ya riga ya hawo kan mumbari ya zo ya ringa ƙetare mutane bai dacewa ƙala malik ƙala yahya ƙala maliku السنة عندنا أن يستقبل الناس الإمام يوم الجمعة إذا أراد أن يخطب من كان منهم يلي القبلة وغيرها يتي ينا إيدا قد سنة أقوم kina abinda muka tarasa da mutanen garin madina suna aikatawa shine an yastaqbila nasu al-imama mutane su fuskanci limami ranar sallar juma'a idza arada an yakhuba idan limami ya nuhaci yin khutba da zarar limami ya zo ya hau kan mumbari to abin da ya hi dacewa shine ku hau kowa ya fuskanci limamin shi kowa ya fuskanci limamin ko da wanda yake waje ya fuskanta ko da bai ji dukkansa suna musharaka a cikin lada ai bayan mun karanta riwaya wanda wanda yake bayyana mana wanda bai jin da wanda yake jin dukkan suna musharaka a cikin lada karanta na alhamdulillah yanzu baya yiwa falfajiyan masallaci da kewayen masallaci a ce ba lasfikar da za ta kai maka abin da limami yake wada na daga hudu bashi shine mutum ya fuskanci alƙibla wanda suke cikin masallaci in wani hali kake ka fuskanci limaminka lokacin da limaminka yake yin khutba wannan shine sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan yace as-sunna shine abinda muka tarsa da mutanen garin Madina suna aikatawa shi ko abinda mutanen garin Madina suka ziyatar suna aikatawa shine dai abinda sahabbai suka suka aikata wanda suka zo bayan suka aikata su kuma sahabbai ba a wai suka gani ba sun ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aikata sai babi na gaba malai yake cewa babu alqira'ati fi salatul juma'a babi wanda zai mana bayani akan karatu na sallar juma'a abinda limami ya kamata ya karanta karkashin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wal ihtiba'i kuma da yin ihtiba menene ihtiba shine mutun ya daga kawahuwan shi ya ya ya irin wannan zama in ka ƙara daga yawa zaman da malaye shine ake kira da al-ihtiba zaka gani mafi yawa idan mutum bai son ya gaji yayi wata ibada to idan yayi irin wannan zama al-ihtiba yana ba shi daman ya samu ya jima a zamne zaka gani mafi yawa mutanen garin Yaman suna da wani ɗan kamar santir zaka ganshi wanda suke kulla bayan sa zaka gani an sanya a wannan a gwiwoyi mutum yana iya zama yana iya dogon zama dai kuma wannan idan ka ɗauka jamhurin malamai sun karhanta irin wannan zama saboda mi a lokacin da limami yake kudu ba a lokacin da limami yake kudu ba shine da al-ishtibak da irin wannan zama na wannan dalilin shi wannan yanayi ne wanda koma bayan addinin musulunci suke yi wanda ba musulmai ba suke yi lokacin da suke halin addu'o'insu ko wani abu makamancin haka shi kuma wannan dalilin da ya sanya gudun ka aje wani abu ya huto idan ka daga ka daga kawahuwanka to da kai yiwuwar wani abu ya huto kuma lokacin da limami yake hudu ba ka gani kwa ai an tada an tada ka tsaye sallah ta kan yi kamun ka tsaye kai har wallahi ka dawo kuma limami har ya riga ya ya ya ya kammala sallar shi baka samu ba zaman hutuba ba baka samu ba wannan sallar juma'a ba yadda dai zan mu zo dai mu karanta riwaya ta mas'ala ta al-ihtiba sannan malai yake cewa man tarakaha min ghairi uzrin da wanda ya bar sallar juma'a ba tare da uzuri ba ba wani hamzari wanda zaka ba ubangiji in dai ba da uzuri ba ka bar sallar juma'a ba za maka iltimatum na juma'a guda uku bayan ta zaka ga hukuncinka شنو مالك يا حدثني يحيى عن مالك عن ضمرة عن ضمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن الضحاك بن قيس على النعمان بن بشير ماذا كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم إسراء سورة سورة الجمعة قال كان يقرأ هل أتاك حديث الغاشية wani riwaya imam bukhari imam muslim ya hutar da ita a cikin kitabul juma'a babu ma yuqra fi salatul juma'a babu wanda yake bayani abinda ake karantawa a sallar juma'a haka abu dawud a cikin as-salat babu ma yuqra fil juma'a yuqra bihi fil juma'a babu abinda yake babun da yake mana bayani akan abinda ake karantawa a sallar juma'a haka ibn majah imam an-nasa'i dukkan sun huto sun hutar da wannan hadisin an-nasa'i ya hutar da shi a cikin juma'a babu zikrul ikhtilafi al-nu'man bin bashir fil qira'ati fi salatul juma babu wanda yake bayani akan sabanin da aka samu akan hadisin Nu'man bin Bashir wurin karatu a sallar juma'a haka ibn Majah shi ma iqamatu salatu wa fi iqamatu salatu wa sunnatu fiha babu ma jaa fil qira'ati fi salati fi salati yawm yawm al-jum'a yawm al-jum'a babu wanda yake mana bayani akan karatu da sallah da karatun sallah a rayinin juma'a hadisi ne wanda yake ingantacce da mun yi bayani imam muslim ya hutar da shi yake cewa daga yahya bin yahya laisi daga imam malik daga damura bin sa'adin al-mazini al-ansari al-madani siqani imam ibn hajar ya wasaka shi yake cewa ana ubaidillah bin utba bin mas'ud al-huzali al-madani wanda ya shekara ta 94 daga hijira daga garin makka zuwa madina shi ma siqani faqihun sabatun yake cewa ani dhahhak عن ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود شيني الضحاك عفوا عن عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود شيني عبد الله بن عتبة بن مسعود أن الضحاك بن سعيد بن قيس الفهري القرشي وند يمشي كراتا ستن ده الهجرة ده غرم مكة زوا مدينة صحابي ني أما دي ينا تكين كنكنن صحابي نمان زا الله صلى الله عليه وسلم يجي تيوا سأل النعمان بن بشير نعمان بن بشير الأنصاري شيني الخزرجي المدني وند يمشي كراتا ستن ده بير الهجرة ده غرم مكة زوا مدينة Nu'man sahabi ne baban shi ma Bashir in sahabi ne shine wanda aka mai kyautar kyauta kyauta kyauta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace dukkan diyanka ne ka baiwa ko kuma shi Nu'man in ne kadai aka baiwa yace a Nu'man kadai aka baiwa aka ce to ka medo da wannan kyautar taka yana ɗaya daga cikin shi ma kananan sahabbai na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana da yana da suhba haka baban shi ma yana da suhba yake cewa shi da haƙ ƙaramin sahabi ne yake cewa na tambaye Nu'man bin Bashir ma za kana yaqra'u bihi Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yawmal jum'a menene manzo Allah tsira da aminta Allah shi tabbata a gare shi ya kasance yana karantawa a sallar juma'a isra suratul juma'a bayan sallar bayan karatun suratul juma'a ina wannan shi yake nuna maka a raka'a ta farko abinda su suka sani manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana karanta suratul juma'a wannan babu sabani akan shi ya ce to bayan sallah bayan raka'a ta harko a raka'a ta biyu menene manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake karantawa qala sai cewa kana yaqra wa hal ataka hadithul ghashiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana karanta hal ataka hadithul ghashiya ita ce suratu al ghashiya kenan yana karanta suratul juma'a da suratu al ghashiya a wata riwaya zaka samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana karanta suratul juma'a yana karanta suratul a'la sabbih isma rabbika suratul a'la wata riwaya kuma yana karanta suratul a'la ya karanta suratul ghashiya wata riwaya kuma zaka samu yana karanta suratul juma'a kuma ya karanta suratul munafiquna ya biyo bayan ta kenan ya jera su wannan duka duk wanda mutum ya karanta zuwa wannan shine mazhabinmu na malikiya da shafi'iyya sun taya akan mustahabbi ne karanta suratul juma'a a raka'a ta farko mustahabbi ne karanta suratul juma'a a raka'a ta farko da kasancewar mali wannan abu hanifa yana cewa suratul juma'a ko watan suratul juma'a dukkan su ɗaya ne wurin karatu saboda ai faqra'u ma tayassara wannan wannan me yake da suna wajibi a kanka shine ka karanta ka zo da suratul fatiha da suratul fatiha duk abin da ya sauka ga karanta yayi daidai wannan ita ce wadata ta, ta, ta abu hanifa rahimahullahu ta'ala wannan kuma shi yake ƙara tabbatar maka lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan ya zo karatun sallar juma'a yana bayyanawa bi asartawa dalili wannan abinda yake bayyana maka shi Nu'man bin Bashir lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana jiye su da su yana jin abinda ko suna jin abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake karantawa وحدثني عن مالك عن صفوان بن سليم قال مالك لا أدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا أنه قال من ترك الجمعة ثلاث مرات من غير عذر ولا علة طبع الله على قلبه wannan riwaya daga yahya bin yahya laisi daga imam malik daga safwan bin sulaimin al-madani wanda mun shekara ta 132 da hijira daga muka zuwa madina qala malik imam malik yake cewa la adri bin sani ba a anin nabi sallallahu alaihi wa sallama amla shin wannan hadisin daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ne ko kuma shi sanya nan ibni abdulbar yayi ta'liki akan wannan magana shi wannan hadisin ainihin shi ana isnadin shi ta wata huska zuwa ga hadisin abi ja'ad ad-dumari sabida da kwai abu dawud ya hutar da wannan hadisin a cikin kitabu salat babu at-tashdid fi tarkil jum'a babu wanda yake bayani akan shaddadawa game da mutumin da yake barin sallar juma'a da gangan ba da uzuri ba haka shi ma imamu turmuzi ya hutar da shi a cikin al-jum'a babu ma ja'a fi tarkil jum'a bi ghairi uzri babu wanda yake bayani akan barin juma'a ba tare da uzuri ba irin ukuba wadda ubangiji wadda zai yi wa bawa shine kuma idan ka koma a cikin sahihu turmuzi na imam al-albani ya kawo hadisin ya inganta shi karkashin hadisi na 414 aga wannan la'adri a anin nabi sallallahu alaihi wa sallama tunda ya kawo wannan kenan da kwai riwayar da kwai da kwai ruwa ruwa a cikin ta amma dai da kwai riwayoyi wanda suke tabbatar suke tabbatar da wannan riwaya ta imam malik riwaya ce wadda take ingantanta ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa man taraka aljum'ata thalatha marratin duk wanda ya bar juma'a a jere so uku sati daya sati biyu sati uku min gairi uzrin ba tare da wani uzuri ba yace wala illatin ba tare da wata rashin lahiya ba yace taba Allahu ala qalbihi Allah zai yi rihi akan zuciyar shi idan aka yi rihi shine can khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa ubangiji idan ya riga yayi rihi akan zuciyar bawa to alkhairi ba zai shiga ba sharrin da yake ciki kuma ba zai huta ba to kaga ko ai al'amari ya riga ya lalace da zaran sharrin ba zai huta ba in an maka mai sauki a ce alkhairin baya shiga ba sharrin dai zai huta ka gani ka kan yi ka samu sula jaman in sharrin in ya huta sai ka dawo kan tarba ta daidai to amma dai sharri ba zai ba zai huta ba haka wani alkhairi ba zai fuskanci zuciyar ka barantana ya shiga ba to shine idan ubangiji yayi rihi akan zuciyar bawa to ya riga ya kare al'amari akan wannan bawa shikenan sai hira kuma sai hira sai hira sai hira tabewa shine yake bayyana mana lalle duk wanda ya bar sallar juma'a tsawon so uku tsawon sati uku to ubangiji zai yi rihi akan zuciyar shi ba tare da wani uzuri ba tare da wata rashin lahiya ba to za a yi rihi akan zuciyar shi ba alkhairin da zai shiga kuma babu wani sharri wanda zai fita wannan kuma idan ka leka wannan hadisin za ka gani yana ƙara tabbatar maka wajabcin sallar juma'a ba a ɗaukewa kowa ba ma dama kana zamna a cikin gari ba wani uzuri ba rashin lahiya to wajibi ne ka wuto ka halarci sallar juma'a sai riwaya ta gaba mala yake cewa haddathani an malik an ja'far bin muhammad an abihi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama khataba khutbatayn yawm al-jum'a wa jalasa bainahuma daga yahya bin yahya laisi daga imam malik daga ja'far bin muhammad bin aliyu bin al-husaina shine ake kiran shi da ja'far as-sadiq wanda ya mutu shekara ta 148 daga hijira daga garin makka zuwa madina saduqun faqihun imamun kamar yadda da yawa daga cikin malamai suka wasaƙa shi suke cewa kamar ibn hajar a cikin tahzibu tahzib yake cewa ibn sa'ad yake cewa kana kathirul hadisi wala yuhtajju bihi yustad'afu su'ila marratan sami'tu hadhihi al ahadith min abi qala na'am wa su'ila marratan qala inna ma wajadtuha fi kutubihi ya kawo magana yake cewa yana da yawan hadisi to yawan hadisin shi bai bashi damar ba ya kasance watan da jika ne na aliyu bin abi talib yarda Allah shi tabbata a gare shi jafar bin muhammad bin aliyu bin abi talib muhammad da aliyu bin abi talib ɗan shi ne to yake da yawa kamar yadda ibn sa'ad ya kawo a cikin at-tabaqatul kubra yana cewa wani sa'in zai kawo hadisi da isnadin shi zuwa ga baban shi zuwa ga kakan shi aliyu bin abi talib idan aka tambaye shi sai ya ce ya ji daga bakin baban shi wani sa'in kuma idan aka tambaye shi nafsul hadisi sai ya ce a ai a littattafan baban shi abinda ba baban shi ya rubuta ya wannan mare duk da haka malamai sun wasaka shi kamar a cikin aljarh wa ta'dil sun kawo akan fiqa ne kamar yadda imam malik yake cewa ikhtalafa ilayhi zamanuna yace faman fama kana fama kuntu arahu illa ala thalath ikhtilalin imma musallin wa imma sa'imin wa imma yaqra'u alquran wa ma ra'aytuhu yuhaddithu illa ala taharati shaidar da imam malik ya mai bayan malam mai jarh wa ta'dil ya wasaka shi yake cewa ni ban ga wani ba bin gaba ya ce duk da kasancewa ikhtalafa ilaihi zamanuna zamanin an yi saɓani a kan shi ja'far sadiq yake cewa amma dai ni ban taɓa ganin shi ba sai akan abubuwa guda uku in ma ka same shi yana mai sallah ko kuma ka same shi yana mai azumi ko kuma ka same shi yana karanta alkur'ani yace kuma bai karanta hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai yana halin mai tsarki kamar yadda shi ma imam malik yake yi kaga wannan abu ne wanda ake wannan shi shi ne ke cewa an abihi daga baban shi shine Muhammad bin Ali bin al-Hasan bin al-Husayn bin Ali bin Abi Talib shine ake kiran shi da Abu Ja'far al-Baqir al-Baqir shi ma siqatun fadilun yake cewa anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam khutba khutbatayn yawm al-jum'a kalli manzo Allah tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi yayin khutba guda biyu a ranar ranar juma'a yace wa jalasa bainahuma kuma ya zamna tsakankanin su wannan shi yake karantar da kai lalle sallar khuduba ta ta juma'a ana yin ta khuduba guda biyu duk da ita khuduba ta idi akwai sabani bangaren malamai wani suka ce khuduba ɗaya ake yi wani kuma suka ce akan khuduba biyu ake yi daga gani wanda suke kan mazhabin hanabila khuduba biyu suke yi amma dai alwadau jamhurin malamai khuduba guda ɗaya ce ba tare da ba infisali tsakanin khuduba ɗaya khuduba farko ba da khuduba ta biyu ba sai littafi na gaba mala yake cewa kitabu salati fi ramadan wani littafi ne na sallah wanda zai maka bayani wata irin sallah sallah ta wadda ake yi a watan ramadan shine kitabu salati fi ramadan sallolin da ake yi a cikin watan ramadan malam zai fara mana bayani da babi na harko yake cewa babu at-targhibu fi salati fi ramadan babi wanda zai mana bayani akan kwadaitarwa akan yin sallah cikin watan ramadan wata sallah ita ce sallah ta dare imma ya kasance qiyamul layli ko kuma tarawi ko kuma tahajjudi qiyamul layli umuman ana itlaqan qiyamul layl da sallar da aka yi ta bayan sallar isha kamun a kwanta wannan ita ake kira da qiyamul layl ita ce ake kiranta da tarawi shine kuma malam Bahaushe yake ya aro a bare a tabare bari yake ce mata asham ita ce ake kiranta da qiyamul layli amma dai da zaran kaji aka ce maka at-tahajjud shine lokacin da rai zata ta yi ta kwanta ta huta a sake tashi a ci gaba ko a sake tashi a zo a dora akan sallolin da ya kamata a yi wannan ita ake kira da at-tahajjud shine sallar dare malik cewa haddathani yahya an malik an ibn shihab an urwa an urwa bin zubair an an aisha ta zaujin nabi sallallahu alaihi wa sallama anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallama salla fil masjid zata laylatin فصلى بصلاته ناس ثم صلى الليلة القابلة فكثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعتم ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم وذلك في رمضان wannan hadisin imam bukhari ya hutar da shi a cikin kitabu tahajjud babu tahridun nabi sallallahu alaihi wa sallam ala salatin layli wan nawafil min ghairi ijabin babu wanda yake bayani akan zaburaswa da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake yi wa sahabban shi akan sallar dare da yin nafiloli ba tare da ba an wajabta su ba amma dai saboda muhimmancin su manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana zaburarsu da sahabban shi akan su tashi su aiwatar da su haka ya hutar da shi a cikin at-tarawih babu fadlu man qama ramadana a sallar tarawih babu wanda yake bayani akan fadala ga mutumin da ya tashi yayi sallah ya yayi sallar dare a cikin watan ramadana haka imam muslim ya hutar da shi a cikin salatul musafirin babu targhib fi qiyam ramadan wa huwa at-tarawih babu wanda yake bayani akan kwadaitarwa akan sallar dare sallah a cikin watan ramadan ita ce sallar tarawih haka imam abu dawud shi ma ya hutar da hadisin a cikin as-salat babu fi qiyam shahr ramadan babu wanda yake bayani akan tsayuwa a cikin watan ramadan dan salloli na nafila hadisi ne wanda yake malai ce daga yahya bin yahya laisi daga imam malik daga ibn shihab az-zuhri wanda ya mishi shekara ta 125 malamin imam malik ya ce daga urwa bin zubair urwa bin zubair bin al-awwam bin khuwailid bin asad al-qurashi al-asadi al-madani wanda ya mishi shekara ta 94 a hada mafi rinjaye daga hijira daga garin makka zuwa madina daga aisha zaujin nabi sallallahu alaihi wa sallama ummul mu'minin as-siddiqa bintu as-siddiq yarda Allah shi tabbata a gareta wadda ta mutu shekara ta 57 daga hijira daga makka zuwa madina mafi fadala a cikin matekun manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama abinda Khadija ya an tashi a ringa istisna'i ta ke yi ta fi kowa fadala a cikin matekun manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama banda Khadija sabida Khadija wasatini bi nafsiha wa maliha ko bayan dukiya kuma ga iya da ta mamanzan Allah sallallahu Alaihi wasallama bayan taimakon da ba wata mace a duniya wadda ta bai wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama wurin da'awar shi take cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama salla fil masjid manzo Allah tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi yayi salla a masallacin shi zata lailatin a wani dare daga cikin dararen watan Ramadan fa salla bi salatihi nasu sai wa'ansu mutane suka zo dalilin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kabarta salla sai suka zo suka tsaya a bayan shi suka bi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana matsayin limami suna matsayin mamu yace summa salla lailatul qabila dare na biyu bayan wannan daren da aka yi sallah dare na biyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya huto ya kabarta sallah kurun fakasuran nas sai mutane he suka yawaita yan jiya da suka yi sallah bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam he suka bada labari ai jiya mun yi sallah bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sallah sallar tarawih ko son sallar tahajjudi qiyamul layl muka yi bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama jin hakan sai aka yi cinturudu aka haɗu mutane suka zo suka tattar bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi sallah da su yace sun mashtama'u min al-lailati salisa aw ar-rabi'a a dare na uku ko dare na hudu suka hadu aka cika masallaci da maza da maza ana jira manzo Allah ya kabarta sallah a bu bayan shi dan dan dan amori ko a samu ladan da yake bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na daga wannan salloli yace falam yakhruj ilaihim rasulullahi sallallahu alaihi wasallama duba da yanayin su manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai hutu ba sai ya kyale su a wannan halin manzo Allah ba a cikin gidan shi yake ba yana matsayin mai itikafi a cikin masallatin shi yana da tantan shi wanda aka yi mai manzo Allah sai zaman shi yana kallon su ana kai kawo wa'in wa'ansu suna dag wani sun suna gyara murya wa'ansu suna dan zabura su da kawudan su diddan manzo Allah ya san wa jama'a fa ta taru sallah ake jira ya fito ayi falam yakhruju ilaihim Aisha ta ce manzo Allah bai fito ba sai ya kyale su da ya zo falamma asbaha lokacin da aka waye gari an sallaci sallah asuba qala sai yake cewa qad ra'aytu allazi sana'tu yace naga abin da kuka aikata saboda kwadayinku na san alkhairi kun zo duk wanda yake gidan shi ya tattaro ya dawo ya zo ya zamna masallaci yana jira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo a kabarta sallah yayi sallah bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sallar ta sallar qiyamul layli yace naga irin kwadayinku akan akan akan akan sallah tare da ni sallan nafila yace lakin walam yamna'ni min al-khuruj ilaykum illa anni khashitu an tufrada alaykum yace ba abin da ya hana ni in huto mu yi sallah tare da ku yace face na ji tsoron ubangiji ya farlanta muku wannan sallah law wajabat wala mastata'tum law qultu na'am law wajabat wala mastata'tum game da wanda yazo neman neman fatawa akan haji a kullu fi kulli amin ya rasulullahi kowace shekara ai mun tayi ban haji manzo Allah ya kaura kai can ya can an jima an mance ma da abin manzo Allah ya ce da na ce eh yace wallahi da ubangijinku da ya farlanta muku aikin hajji ya ce kuma wallahi ba kai safi ba ba wanda ya zai yi a ce kowace shekara sai ka ce da ake haizu kenan da tattarewa za mu yi dukan bar da magaran mu ta yi kurmu dunguma mu ta yi aikin hajji ya ce da na ce eh ya ce da ba wanda zai iya to shine irin wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka koma karshen suratul tauba laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum min anfusikum yake cewa a wannan riwaya abdullahi kira abdullahi min abdullahi bin abbas min anfasikum mafi tsada daga cikinku ko daga cikinku aka aiko muku wannan manzan ya kasance harisun alaihi a wannan azizun alaihi ma'anittum duk abin da zai kasance ya zama kunci ne a gare ku lokacin da aka ce an farlanta muku za ku aiwatar da shi za ku sha wahala to yana kokarin ya kiyaye kadda hakan ya zo muku kadda hakan ta kasance a kanku kamar yadda yake bayyana wa laula an ashqa ala ummati la'amartuhum bisiwaka inda kulli wudu'in yace in ba dan kan takurawa al'ummata ba da ba wani wanda zai yi arwalla arwallar shi ta kasance karbabba sai ya nemi aswaki yayi kamun ya fara arwallar shi yace saboda ka takurawa kaga babban mutum da aswaki kullun a cikin aljihu wani da kaddan aswaki wani kaga abu ne wanda da kai takuruwa a cikin shi shine azizun alaihi ma anittum duk abin da zai kasance yauni ne wahala ce a ciki to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama nema yake ya nisantar da al'umma shi da wannan abin aka ka dauki hadisin Aisha take cewa wallahi manzo Allah ba a taɓa bashi zabi akan abubuwa guda biyu illa ikhtara aisarahuma malam yakun isman face manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zabo mafi saukin shi saboda al'ummar shi matakar wannan abun mai saukin bai kasance zunubi bane ba wannan shi ne manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama game da al'ummashi bilmu'mini na ra'ufur rahim mai tausayi ne mai jin kai ne game da hali na mummunai kadda a ɗora muku abinda yanzu da aka ce sallar tahajjudin nan ta koma wajibi wajibi kuma a masallaci hasan ai ba kowa ba wanda za su ringa tasalluli ai suna da yawa wani sa'in za ka sha ruwa ka ji ka kayi yauni haka iyawa kai wani iya ce bar in jinkirta zuwa da aka ce wajibi ne ga lokacin da za a yi ta hei ka zo ka tsaya bayan limami anyan abin zai kasance mai yauni ne game da al'umma shi sun ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yaki ya huto ba don komi ba saboda khashitu an tafruda alaikum kadda a farlanta muku ita ku kuma abin ya kasance ya kasance abu mai tsanani a gare ku gaza ku gaza kawo ta mi gaugawa mu kammala hadisi daya yace wa haddathani an malik an ibn shahab an abi salmata bin abdurrahman bin auf an abi hurairah anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yurqibu fi qiyam ramadan min ghairi an ya'mura bi azimatin fa yaqulu man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wannan ita ma riwaya ce wadda imam al-bukhari ya hutar ita cikin kitabut tarawih babu fadlu man qama ramadan babu wanda yake bayani akan fadalan wanda yi tsayewa ta salla a cikin watan ramadan wanda yi sallaci salloli na nafila a cikin watan ramadan haka imam muslim a cikin kitabu salatul musafirin babu a targhib fi qiyamin ramadan wa huwa at-tarawih nafsu dai hadisan dai da suka kawo yake cewa daga yahya ibn yahya al-laysi daga imam malik daga ibn shihab az-zuhri muhammad ibn muslim ibn ubaidillah ibn abdullah ibn shihab ibn abdullah az-zuhri al-qurashi al-madani al-hijazi yake cewa daga abi salma bin abdurrahman bin aufa al-qurashi az-zuhri al-madani ya mutu shekara ta 93 hijira daga garin makka zuwa madina daga abi hurairata yace anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallama lalle manzo Allah tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi kana yuraghibu fi qiyam ramadan min ghairi an ya'mura bi azimatin yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana kudaitar da sahabban shi akan tsayuwar dare a cikin watan ramadan shine salloli na nafila tahajjudi ko kuma sallar tarawih yace min ghairi an ya'mura bi azimatin ba tare da yayi umarni ba akan wajibcin shi ba abu ne wanda yake mai kyau ya kasance yana kwadaitarwa yana kwadaitarwa amma dai bai taba cewa ba abin nan wajibi bane ba yace fa ya qulu yana cewa man qama ramadanan imanan wa ihtisaban duk wanda yi tsayo watan ramadan yana mai imani yana mai neman lada ka yarda ka amince ka tsaya ne dan Allah ba dan wani ba kana kirdadin ya baka ladan tsayuwar wannan da kai yace ghufira lahu ma taqaddama min zambihi an kankare mai ko an gafarta mai duk abin da ya riga ya gabata na daga zanubban shi kaga wannan ba karamin gatawa ne ba wannan zanubba ake gafartawa ban manya-manyan ko kanana-kanana eh idan ya sa ba manyan ba eh in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilakum mudkhalan karima in dai za ku nisanci manya-manyan zunubai to wannan kananan ku barwa Allah Allah zai gafarta maka kaga juma'a zuwa juma'a sallah zuwa sallah duka wannan kananan zunuban ko baka nema ba a gafarta maka ba ubangiji zai gafarta maka amma dai manyan su ne sai ka zamuna ka roƙi ubangiji ubangiji ya gafarta sannan zai gafarta maka duk sallar ju sallah yanzu sallar nan ta magarba da makai zau yawwa sallar nan ta isha'i an kankare mana abin da yake tsankanin su na daga zinubai yan kanana kananan zinuban duk da muka yi ubangiji ya riga ya kankare mana juma'a zuwa juma'a an kankare mana umara zuwa umara an kankare maka haka duk abin da wannan irin wa'ansu ibadori kamar wannan tsayuwar dare imanan wa ihtisaban ka gani an kankare maka zinubanka amma dai wanne kanana kananan dukkan su ubangiji ya riga ya kankare maka ba sai ka tsaya ba ka daga hannu ba kana nema ba amma dalilin wannan ibadodin da kai ubangiji ya dau alwashin ya kankare maka ƙararan manyan kuma sai ka yi wa iyaka sai ka yi wa kanka sai ke cewa ƙala ibn shahabin fatuwufi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wal'amuru ala zalika ya ce manzala sallallahu alaihi wasallama ya rasu kuma al'amarin yana kan haka a garin madina ba wani wanda yake shiga gaba ya limanci al'umma don yin kiyamun laifi kurum kowa zai zo ya karanta ya karanta yi wanda ya ga dama ya sallar shi a gida kuma sallah a gida ita ta yi alkhairi akan sallah a waje a wannan sallar nafila a gida ita ta yi alkhairi akan sallah a cikin masallaci illal maktuba sai dai sallah wadda take ta farilla yinta a waje yinta a masallaci ya yinta a gida kai daya saboda tahi tahi ta ta ta ta dago akan daraja 27 akan yinta a gida shi ne ke bayyana mana yake cewa hakan al'amarin yake a garin madina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu wa kan thumma kana al'amru ala zalika fi khilafati abi bakr yace haka al'amarin kuma ya ya zarce lokacin khalifancin abubakar yarda Allah shi tabbata a gare shi wa sadran min khilafati umar bin khattab kuma da wani da harko harkon khalifanci na umar dan khattab yarda Allah shi tabbata a gare shi a haka al'amarin ake ta tahiya yace har zuwa lokacin da umar ya ga al'amari wa ya ranar tabe kowa zauwa yake wane mutum goma sai yana yana limanta su wane shi kadai can yana sallah wane da shi da mutum biyu suna sallah hakan ya kawo a Umar yarda Allah shi tabbata a gare shi yace na gani ya kamata a hada mutane a kan limami guda daya shine ya umurci Ubay bin Ka'ab ya jagorance sai limance su kurum a ringa sallah ta jami'i shine yake cewa ni'matul bid'a yace madalla da wannan bid'a sabon abu wanda muka sanyo shi a cikin addini zamu zo dai akwai riwaya ta gaba wadda za ta karantar da mu akan haka abinda muka karanta daidai Allah ba mu ladan shi kuskure da muka yi Allah gafarta mana Allah gafarta wa iyayenmu da kakanninmu da malumanmu Allah sanya aljanna ita ce makomarsu ita ce makomanmu bukatunmu na alkhairi Allah biya mana abinda ba ma iya ba Allah iya mana yan uwa da amanna arziki na nesa da kawa da na kusa da ke bara addu'a muna fatan ubangiji ya biya bukatunsa ya sanya albarka a ciki da abin da rai ta kudurce na alkhairi Allah ya tabbatar mata Allah mana albarka yi wa zuriya mu albarka yi wa abin da ya arzuta mu da shi na daga ilimi na daga dukiya albarka yi wa sauran kwanukan mu albarka muna tawassali ga wannan zama mamatanmu da suka rigaye mu gidan gaskiya Allah ya gafarta musu ya ci kansu ya rahamshe su ya sanya aljanna ita ce makomarsu ya sake sada mu da su a cikin aljannatul firdaus Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk